الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يمتنا تقوص قوة المحرم hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1440 shida wadda ta yi daidai da sha hudu ga watan bakwai miladiya ta dubu biyu da ashirin da hudu kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umayyar da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zuran a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fannu ta'amul bainar zaujayi littafi ne da yake koyar da zamantakewa irin ta auratayya wanda babban malami muhammad siddiq al-minshawi rahimahullahu ta'ala ya rubuta ko ya wallafa wannan kuma shine darasi na talatin a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata malam ya ce la tughdibi ko la taghdabi la tughdibi zaujaki ma'ana karki zamto mace mai kunna mijinki mai kusata shi mai bashi haushi mai sa shi cikin damuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bari in ba ku labarin mafi alherin matanku a aljanna sabai suka kasa kunne sai manzo Allah yake ce musu kullu wadudin waludin dukkan mace mai kaunar miji mai bayyanar da kauna da take yi wa mijinta sannan kuma mai yawan haihuwa wadda idan ta yi fushi ko kuma aka ɓata mata ko kuma shi mijin ne ya yi fushi za ta zo ta riƙe hannunsa ta ce ba za ta iya yin bacci ba in ta ganshi cikin damuwa har sai ainihin wato ta ganshi cikin farin ciki ta ganshi cikin walwala wannan an san sifa ce mai wahala shi sa annabi ce mafi alkhairin matan ku na aljanna duk wanda bata shirya shiga aljanna ba za ta ga wannan ba zai yiwu ba ba za ta iya ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ware cewa sifa ce cikin matan aljanna ita ce wanda ko ita ce ma da gaskiya ta ga mujaransa ya ɓaci za ta iya zuwa ta ba shi haƙuri durƙusawa wada ba gajiyawa ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi yake cewa akwai wasu mutum biyu sallar su ba ta tsallake kunnuwansu sallar su ba ta wuce kansu balle ta sama bawan da ya guje wa ubangidansa har sai ya dawo ya tuba zuwa ga mai gidan sannan matar da ta saba wa mijinta har sai ta dawo ta gane kuskurenta ta kuma nemi yafiyar mijin sannan za a ci gaba da karɓar sallarta karɓar sallar ki a matsayin ki na matar aure na da alaƙa da biyayyar ki ga mijinki da zarar kin saba wa mijinki ko kina saba masa manzo Allah ya ce a gaya miki sallar ki ba ta wuce kanki ballanta za ta wuce rufin ɗakin ki balle ta sama wannan duk mun karanta a kusan darasin da ya gabata kuma mun karanta hadisin iyaki wata gubiyar ki zama mace mai tattali ki zama mace wadda take ta iya riritawa ta iya cancana abu wato wanda zai zamto babu almubazzaranci a ciki lalle rayuwa wadda take madaidaiciyar rayuwa a komai ta fi daɗi akwai rufin asiri a cikin rayuwa madaidaiciya ba can sama ba ba kuma ƙasa ba tsakiya abin da ya shafi ciyarwa ko abinci abin da ya shafi sutura da sauransu mala ya ce ahir yana yi miki kashedi ki zama mace almubazzara ki zama mace mai ta'adi wajen lalatar da ɗan abin da miji ya lalubo da kyar da suɗin goshi to ki zamto wato mai iya tattalawa da kuma tafiyar da abun ba tare da an yi almubazzaranci ba sannan kar ki zama mace wadda take ko da yaushe duk wani abu da ake yayi za ta kallafa wa miji sai ya kawo mata tana ɗora wa mijinta nauyin abin da ya fi ƙarfinsa wanda wannan yakan sa wani mijin ya koyi ha'inci ya koyi rashin gaskiya ya koyi zamba cikin aminci ya zama ɓarawo a ofis ya zama ainihin wato kidinafa kila a kan titi ya zama ainihin wato turun bashi duk inda ya san wato aka san shi za ka ji ana gaya ma cewa basussukansa sun yi yawa wato ba da wuya iya biya kuma da za a ga basussuka ne wa'anda yake ta ce so don ya biya bukatun da matarsa take ɗora masa lallai Allah ta'ala ya hana yin barna a abinci ya hana yin barna a abin sha Allah ya ce wa kudu ba za a hana a ci ba ba za a hana a sha ba a ci a sha gwargwadon bukata abinda Allah baya so shi ne israfi sai Allah ya ce wala tusrifu kar ku zamto masu yin barna kaga abu ya kamata ya kai lokaci kaza amma ƙasa da wannan lokacin an lalatar da shi kaga abu mai amfani an bashi a lalace bisa rashin kulawa ba tare da la'akari da irin yaya mutum yayi ya samu wannan abun ba wannan kuskure ne mai girma Allah ta'ala ya faɗi cikin sufofin ibadur rahman bayan ubangiji mai rahama sufarsu shine ba sa yin israfi ba sa yin takatiri ma'ana ba marwata ba ne ba sa wato wato wato makewa ba sa riƙewa ba sa hanawa sannan kuma ba sa yin ta'adi saboda abun akwai wadata a yi ta'adi saboda abun kuma babu a yi ƙauro a'a an ce su ne waɗanda babu ƙauro babu ɓarna wa kana bai da zalika tsawaman mun karanta hadisin hindu bintu utuba matar abu sufiyan mun ji abin da ya faru a gidan abu sufiyan sarkin maka ko a wancan lokacin sarki ne a maka kafin annabi sallallahu alaihi wasallam kafin fato maka a gane amma ga yanayin gidansa saboda wato ba ga wadatar amma ba a wato yalwata wa iyali mun ji hakan kuskure ne matse hannu da takure bakin aljihu bayan akwai yanda mutanen gida da yara za su ta tsitsi wannan kuma ya saba koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam sannan in an kawo kuma a bashi ya lalace a yi almubazzaranci wannan shi ma ya saba wa koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam har ma malam ya ce a cikin maganganu na hikima an ce duk wanda ya iya tsara rayuwarsa tsara rayuwa shine rabin rayuwa a tadbir iya gudanar da rayuwarka iya gudanar da rayuwar gidanki nisful ma'isha wannan kin samu rabin rayuwa sai kuma ki fafutukar neman ragowar rabin rayuwar a wasu abubuwa in ka zamanto kana da tsari to kamar kana da rabin rayuwa sai ka nemi ragowar rabin kuma a wasu al'amura ɗin a wata magana ta hikima ma da muka karanta aka ce wanda ya zamanto in yana da naira goma baya kashe ta duka ba zai kashe wato abin da yake ƙasa da bukata ba ba zai kuma kashe abin da ya wuce bukata ba ma'ana idan naira biyar ce za ta isa to ba zai kashe ƙasa da biyar ɗin ba kaga baya cikin marowata sannan ba zai kashe bakwai ba saboda ganin goma ce da shi tun da biyar ake bukata to zai ba da biyar a abin nan to duk wanda ya zamanto a abin da yake da shi na wadata yana tafiya a hanya matsakaiciya lokacin talauci kuma zai ɗan rarrage abubuwan da ba lalle ba shayin a ɗan haƙura da sha da madara har zuwa wadata ta zo a daina cin kwai da sauransu har zuwa a samu wadata a koma shan sa haka ko kunu a dinga shan sa babu su da misali to wannan duk wanda ya saba da irin wannan faqad itaddalu nawaibid dar to wannan dauki ba dadin irin na rayuwa ya shirya masa ya shirya masa amma ka ce ba canji ba za ka ja da baya ba kai ba za ka yi rubos ba yanda ka saba haka za ka ci gaba samun ya karanta rayuwa ta yi tsada ke ma ba za ki ja da baya ba a to gaskiya ba ku yi wannan wahalhalu na rayuwa ba ku yi musu shiri ba za mu tashi kalin mu'allif rahimahullahu ta'ala la tubshi asrar zawjik kar ki zamto mai yada asirin mijinki kar ki zama mai tona sirrin mijinki af'alu zawjik wa aqwalihi amana malai ki ce ayyukan mijinki duk abin da mijinki zai yi a gida tsakaninku wa aqwali da maganganun mijinki amanatun amana ce sai in shi ya ba da damar wannan abin da ya yi ki faɗa wannan magana da kuka yi kya iya faɗa amma ki sani duk wata magana da mijinki ya yi da ke amana ya baki duk abin da kuka yi da shi a cikin gidan amana ya baki ba sai ya zo da ya ce to fa ba na son surutu ba wannan magana da muka yi ba na son ki ga kuwa ba sai ya faɗa ka ba buƙatar haka maganganu tsakanin mata da miji amana mana ne kenan za a lissafa ki za ki tashi a dandazon maciya amana ranar tashin alkiyama in kina faɗar abin da kuka tattauna da mijinki Allah ya kiyaye fa iyaki a hirɗinki an tanshariha ko an tanshiriha a hirɗinki da ki zama mai yaɗa sirrin mijinki baina a haliki tsakanin ‘yan uwanki ya yake ta zo da abin da kuke ciki da ke da miji ta sani ƙanwarki ta zo da abin da kuke ciki tsakaninki da miji ta sani kin je gidanku duk sirrinki na aure da mijinki kin gaya mahaifiyarki wajira niki da makwabtanki duk makotanki sun san me kuke tare me kuke ciki tsakaninki da mijinki to malam yace ki kiyayi barbada sirrin mijinki ga ƴan uwanki da makwabtanki qala annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace i inna min sharrin nasi inda allah manzilatan yawmal qiyamati ar-rajula yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi ثم ينشر أحدهما سر صاحبه manzo Allah yake cewa inna haƙiƙa min sharrin nasi yana daga mafi sharrin mutane inda Allahi a wajen Allah manzilatan wajen matsayi yawmal qiyamati ranar qiyama ma'ana wanda yafi kowa tashi cikin wato mafi sharrin matsayi a wajen Allah yawmal qiyamati ranar qiyama ar-rajula shine mutumin da yufudi ila mar'atihi ya mu'amalanci iyalinsa mu'amala irin ta aure wa tufudi ilaihi ta mu'amalanci mijinta mu'amala irin ta aure thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibi sannan ɗaya daga cikin su ya yada sirrin abokin zamansa manzo Allah ya ce duk wanda take da wannan duk namijin da yake wannan zai tashi a mafi sharrin matsayi a wajen Allah ranar lahira dan ka sani matarka sirrinka ce mijinki sirrinki ne ko iyayen da suka haife ku ba hurumin su bane su ji sirrinka tsakaninka da matarka su ji sirrinki tsakaninki da mijinki ina fata an gane da haka duk abin da kuka tattauna abin da ta faɗa maka sirrinta ne abin da ya faɗa miki sirrinsa ne abin da kuka yi daga ku sai ku sai mahalicinku sirrinku ne ba daidai bane ka je ka faɗa wani ba daidai ba ne ta je ta faɗa wa wani wannan hadithin imam muslim ya rawaito shi hadithi na dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kuma ana samun irin waɗannan matsaloli wani abin za ga dama da kaji shi kasan daga gida ne kuskure ne wa qad naddada Allahu azza wa jalla bi imra'ati nuhin hakika Allah madaukakin sarki wato naddada بامرأة نوح ولوط عليهما السلام لأنهما كانتا تبشيان كو تبشيان أسرار زوجيهما Allah maɗaukakin sarki ya kunyatar da matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu shi ne naddada Allah ya kunyatar anya ko kuma ka ce halakarwa duk kalmar naddada tana ɗaukar kunyatarwa ko kwandomin ɗin abu kaga halakarwa Allah ta'ala ya halakar da matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu alaihi masalam li'annahuma menene laifin wayannan matayen saboda wayannan matan kanata su su bin sun kasance tubshiyani ko tabshiyani suna barbada asrara zawjayhima sirrin mazajensu matar annabi Nuhu tana da mummunar ɗabi'ar yaya ta sirrin da ke tsakaninta da annabi Nuhu. Matar annabi Nuhu tana daga cikin wadda ba ta riƙe sirrin mijinta annabi Nuhu. Faƙala ta'ala, Allah ta'ala ce daraballahu mathalan Allah ya buga wani misali na imra'ata wato lilladina kafaru Allah ya buga wa waɗanda suka kafirta wani misali misalin imra'ata nuhin matar annabi nuhu wa imra'ata lutin da matar annabi lut waɗannan mata guda biyu kanata sun kasance ta ta'abdaini suna ƙarƙashin wasu bayinmu min ibadina salihai daga cikin bayinmu na ƙwarai suna auren wasu nagartattun bayinmu amma sai dai Allah maɗauwa rabbi yu'afi man yasha'u wa yabtali Allah sai ya yaye wa wani kuma sai ya jarabci wani gashi annabawa cikin annabawan Allah Allah ya jarabce su da mata waɗanda suke ba nagari ba wannan ana iya samun haka ga mutum mai addini ko ga malami Allah ya jarabce shi da fitinan ya hatsabi biyar mace kaga mutumin kirki a unguwa amma Allah ya haɗa shi ya jarabce shi da ifritun min al-insi da ana samun irin wannan wannan wata jarabawa ce ga annabi Nuhu Allah ya jarabce shi da mata wadda take ba mai halin kwarai ba annabi ne su ma Allah ta'ala da kansa yake cewa wayannan mata sun yi maimakon su gane Allah ya ni'imta su ya danka su a hannun wasu nagartattun bayanmu a madadin su yi biyayya su samu aljanna inda annabi Nuhu zai zauna fa inda matan nan ta zama shi aljanna wajen zaman su da dan ka san ba karamin hasara mata annabi Nuhu ta yi ba ita ba masaukin inda annabi Nuhu lojin wato lodge din annabawa fa da matar annabi Nuhu nan da matar annabi Nuhu din fa da fa suna nan fa amma fa kana wato kana ta ta tabini min ibadina fa khana ta huma sai suka dinga ha'intar mazajen su fa khana ta huma suka ha'ince su matar annabi Nuhu ta dinga ha'intar annabi Nuhu matar annabi Nuhu ta ha'inci annabi Nuhu falam yuguniya anhuma min Allah shay'a sai ya zamana falam yuguniya ba za su wadatar musu da komai ba a wajen Allah kasantuwar mazajensa annabawa bai amfane su ba su ranar tashin alkiyama Allah ya ce wa qila dukhulan nar ma'a dakhilin za a ce wa matar annabi Nuhu da matar annabi Nuhu ku shiga wuta ma'addakili da tare da masu shiga. Suratu Tahrim aya ta goma. Fakana timra'atu Nuhin Matar annabi Nuhu ta kasance tuɗalli'un nasa ala asrari zawjiha tana sanar da mutane sirrukan mijinta. Fa idza amana ma'ahu ahadun idan aka samu wani sabon musulunta ya zo ya imani da annabi Nuhu a khabaratuhum wa'annan mutanen da su kuma suke wa annabi Nuhu izgili in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun kamar yadda Allah ya faɗa masu yi wa annabi Nuhu wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru min to masu yi wa annabi Nuhu izgilanci to ita kuma bakin ta bakin su ɗaya da ita duk wanda ya zo ya imani sai ta kirawo su ta gaya musu to wani shi ma ya imani liyadribuhu dan su dake shi aw yaqtuluhu ko su kashe shi aw yamna'uhu ko kuma su hana shi ya musulunta ko su hana shi imani wannan shine aikin matar annabi no yanzu tun daga yanayin da ake ciki ita ta fi kowa sanin tsaka mai wuya da annabi Nuhu yake ciki gashi an aiko shi cikin wasu irin mutane waɗanda suke masu wuyar al'amari domin shekararsa kusan dubu ba kaɗan yana musu wa'azi amma Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil a madadin ta zama ta ƙarfafe shi wannan harkar da'awa mai nauyi da Allah ta'ala ya ɗora wa annabi Nuhu a madadin ta taimaka masa wajen samun sauƙin sauke wannan sai ta zama mai masa zagon ƙasa da haka sai ta zama ba ta tare da shi duk sanda wani ya zo ya imani a ɓoye ita kuma ita ce mai tona asirin wannan wanda abin da ya faru ta ce wane ɗan ƙabila kaza ɗan ƙabila kaza ɗan unguwa kaza ɗan layi kaza ɗan gidan suwa ne ya zo yau da daddare ko ya zo da asuba ko ya zo lokaci kaza ya yi imani shi ba ba haka mutum yana ganin ya yi imani daga shi sai annabi ne a shi tana nan ita kuma tana da ɗa ta sanar ma sai mutum ya je danginsa su far masa da duka inda ƙara kwana su kashe shi ko kuma su zo su yi masa barazanar da dole su ya bar imani wannan shine sharrin da matar annabi Nuhu ta dinga yi wa amma mar'atu lutin amma matar annabi Lut fa kanat ta kasance idza jaa dayfun tunda su kuma mutanensa ‘yan luwaɗi ne. Allah wadaran naka ya lalace. Aikin su ‘yan luwaɗi ne, namiji zai kewa namiji ƙato ɗan uwansa, أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتأتون في ناديكم المنكر haka Allah ta'ala ya ce duk irin abin da Allah ta'ala ya sanya na lafiyayyar ɗabi'ar namiji ya dinga sha'awar auren mace a awo mutum ne zai duba gardi gurjejen ƙato ɗan uwansa mai gashin baki guzu-guzu da gero da gashin ƙirji da kaza da kaza gashi gurmurɗaɗɗen ƙatuwan shi kuma shi yake sha'awa in ban da lalacewar ɗabi'a in ban da komawa da baya waye zai irin wannan ƙazantar ƙazamar ɗabi'a kuma ka nemi mutum ta gurin bayan gidansa banda kai ƙazami ne malam Allah ya kire ka kuma ya hau wannan shegantaka kuma na ce waya ya kawo waya har ta zama doka ma kowa zai iya abin da duk da dai naji ana ta ta ta cewa ba haka bane kaza kaza kaza kaza ko ma menene dai ai gashi nan dai ana ta tattauna za a ji alamai suna ta bayani ana ta wayar da kai cewa wannan babban hadari ne babban bala'i ne a ce wai wannan wanda wannan daga cikin musibin da muke ciki duk ƙurƙushin waɗannan abubuwan ne duk da aboye ake yin su to ina ga a fito ya Allah kuru-kuru a ce an fito a yaƙe shi ya ake tsammanin wani irin bala'in kuma za a sake fada na fata an gani da haka matar annabi lot sai ta kasance duk sanda wani baƙo ya zo ila zauji ha zuwa ga mijinta lot alaihi salam kharajar sirran sai ta silale a ɓoye ila ƙaumiya zuwa ga waɗannan ‘yan wato ‘yan luwaɗin sai ta je a ɓoye wa akhbaratkum bi wujudihi sai ta ba su labarin cewa akwai bako haka annabi Nuhu yayi ta fama da su alaysa minkum rajulun rashid yanzu babu wani shiryayye a cikin ku wanda zai qalu ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid yace ga ƴaƴana mata ga mata ƴaƴana wani ciki na da kuma sauran ƴaƴan al'umma ko auren su mana yace ai ka san me muke so shi yasa aka yi musu azabar da ba a taba yi wa wani irin wannan azabar ba a duniya azabar da aka yi wa ɗan luwaɗi wato azaba ce wadda Allah ta'ala bai taɓa yin samfurin irin wannan dandanin bala'in ba ga wata al'umma domin Allah ta'ala cewa inna maw'idahum as-subh aka gaya wa annabi Nuhu annabi Nuhu ya gama isar da sakonsa aka rarrashe shi bayan an rarrashe shi aka ce wa'adin da aka ba su zuwa asuba ne eh dan adam wa kana al-insanu ajula aka ce annabi Nuhu yake ce har sai asuba Allah ya ce alaysa subhu bi qarib banda abun ka asuba ba ta kusa bane da aka lokaci yana yi Allah ta'ala ce ka ɗebi mutanen ka tafi illam ra'atak kana min al-gabirin إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وكذا من يم أنباوان الله ماذا إذا ما تنسوا don ka san sharrin da ke tattare da matarka ta zama ba ta tare da kai ko matarka ta zama ita take tona sirrinka gidanka ba abinci wa sani in ka ji an ce gidanka da yunwa ita ce ta je ta fara in aka ce kaza wasu abubuwan da suka fasilan naka in ka ji su a wajen zai fara ita ma wasu abubuwan wanda suke sirrinta ne ta ji su a wajen zai fara haka ɗabi'a ce marar kyau mata da miji wani sirri ne na Allah subhanahu wa ta'ala qalat umamatu bint al-harith at-taghlibiyya umamatu bint al-harith at-taghlibiyya tace tusi ibnata lokacin da take wa yatta wasiya inda zawajiha lokacin da za a aurar da yar cikin wasiyar da ta yi wa yatta tace fala تفشين فلا تفشين له سرا فإن أفشيت سره لم تأمني غدره mun karanta wannan wasaya umu iyas ta ce karki zama mace mai yaɗa sirrin mijinki mijinki ya faɗi in ya faɗa miki magana to ya faɗa a gidan jarida ko ina sai an ji labarin sai an ji a gidanku sai an ji a unguwa sai an ji a ina sai an ji ina to kar ki zama wannan fa in abshaytu sirrahu idan kika zama mai yaɗa sirrin mijinki lam ta'amani gadarahu to ba za ki aminta ba da yaudararsa ma'ana zai dinga yin abubuwa ba lallai ki sani ba shi ne lam ta'amani gadarahu abin da yasa duk wani abu da zai kulla zai gaya miki saboda ya san kina da sirri ko auren zai yi zai gaya miki amma tun da ya fahimci ga yanda kike to za a ga abubuwa da yawa sai dai ke ma ki ji labari a wani gurin da ake kutubul adab littattafan adab suna ba da labari anna rajulan akwai wani mutum kana ya harufu fi haƙari yana yin noma a gonarsa fa waje da jarratan mal'a zahaban sai ya samu wata jaka cike da zinare falamma zahaba ila manzilihi lokacin da ya dawo gida li yukhbira imra'atahu dan ya bawa matarsa labari yau fa gaskiya yayi farar tsuntuwa ya je yana cikin noma ya sara ya ga wani dan rami yana duba sai ga jakar kuɗi ce cike da zinare zai ba ta labari ta zakkara fi nafsihi sai ya tuna akan wato a zuciyarsa annan nisa'a la yahfazna sirran sai cino ɗabi'ar mata fa ba sa riƙe sirri ba sa iya kiyaye sirri illa man rahima rabbuka fa arada tibara zawjati sai yake so ya gwada matarsa in ya mata jarabawa ta ci to sai ya fito da jaka ya ce dama kin ga jaka kuɗi na tsinta kaza kaza da haka sai ce bari ya dan yi mata jarabawa wa ahbara baydatan kawai sai ya fito da kwai kwai dai wannan sai ya fito da kwai wa wada'aha bil qurbi min sariri an gane ko sai ya ajiye kwan kusa da gadansa thumma ay qazamra atahu sai ya tashi matarsa tana bacci da ta tashi wa qala laha sai ya ce da ita ukhbiruki bi sirrin wato wani sirri nake so in baki labari khadirin amma yana da hadari shine da Allah nake so la tukhbiri bihi ahadan amma kake ga kowa ina ta dai koye koye daga ya dai kamata yanzu in gaya miki wani sirri ne amma yana da hadarin da ba na son wani ya ji kar ki ba kowa labari hal ta kadiri na alaki tunani zaki ya boye min wannan sirrin in faɗa miki fa qalat na'am aqdiru tace kware ko zan iya rike ma sirrinka fa akhbaraha sai ya bata labari yace annahu yabidu kulla yawmin baydatan bil layl yace to kin ga dai ban ga miki wannan sirrin ba kullum ina yin kwai da daddare sau kwai guda daya kuma yanda kaza take yin kwai sai yace to kullum ta Allah da daddare sai da yi kwai wa kana wa kana yukhfi an hadhalika yace amma ya kasance yana boye mata wannan abu khawfan min an tuqbira ahadan saboda yana jin tsoron kada ta ba wani labari amma gaskiyar al'amari kullum sai ya yi kwai haba malam walam tasbirul mar'atu ala sirri zawjiha dawilan ai wannan mata bata iya haƙuri da riƙe sirrin mijinta ba wani lokaci mai tsawo falamma kharaja min albayt ai gari yana wayewa yana fita daga gida hakat sirra zawjiha ila aqaribiha sai ta ba da labarin wannan sirri nata zuwa ga 'yan uwanta sai waya wani abin al'ajabi kunji kunji kunji kunji wajira ne da makwabtanta wanta sharar khabarwa ta balaga sultana kawai ba sai labari ya yaɗu ba a cikin gari kamar wutar daji labari sai ya zo har kunnen sarki ba mara sultana sultanu bi hidarin rajul sai sarkin ya ce a je a nemo wannan mutum liyatahaqqaqa mimma yuqalu anhu dan sarki ya tabbatar da abin nan da ake faɗa akan wannan mutum fadalabar rajulul amana min sultan sai wannan mutum ya nemi sarki zai ba shi kariya faɗahu sai ce zan baka kariya ba matsala ni da kai za mu zauna mu magana fa akhbarahu an jarratul dhahab sai ya ba wa sarki labarin jakar zinare da ya tsinta wa annahu yace kuma abin da ya faru arada an yamtahi namra'atahu so yayi ya gwada matarsa fa akhbaraha annahu yabidu kulla yawmin baydatan shi yasa ya bata labarin ce kullun yana yin kwai sau daya yana yin kwai guda daya dama gwada ta in ya ga ta yi shiru bata gaya kowa ba daga baya sai ya fito da jaka kuɗi ya ce to kin ji wancan ba haka bane jaka kuɗi na tsinta kin ji kin ji wa ausaha yace kuma yayi mata wasiya Allah tu'allima ahadan bi zalika kada ta sanar da kowa wannan labari falam tajibu shamsu ran sarki ya dade ai gashi rana ma bata faɗi ba hatta arafa ahlul baladi gashi mutanen gari duk sun san annahu yabidu kullu yawmin mi'ata bayda sai gashi labarin ma an sake ƙara masa gishiri aka ce an yana yin kwai ɗari kullum fadahikar sultani sai sarki ya yi dariya wa ɗahu jarratar zahabi hadiyatan lahu an gane ko sai ya ban masa wannan jakar kuɗi ya ce ta zama kyauta hadiya ce gare ka je ka rike to wannan kaɗai kenan daga cikin abin da ko biran annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya faru ko yawa dalilin saukar ya ayyuhan nabiyyu lima tu'arrimu ma ahallallahu lak tabtaghi marbata azwajik kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ne wata ruwaya ta ce yana shan a in ya shiga ɗakin Zainab ta san yana son abu mai sanyi mai zaƙi to takan ɗan kawo masa zuma ya sha to su kuma suna ganin yana ɗan dafewa a ɗakin Zainab to sai suke so su gane me yake yi a ɗakin Zainab to tsakanin Nana Aisha da Nana Hafsa sai suka haɗa baki cewa in ya shigo ɗakin kiki ce kin ji yana ƙarnin magafiyar magafiyar wani abu ne wanda shi ma suka ce wani ɗan itace ne ko maɗi ko wani abu mai kama da haka yana da zaƙi amma yana da ƙarni kuma sun san annabi baya son ƙarni da haka yana shiga ɗakin da na isha ya samu aikin Allah ya naji kamar ƙarnin magafir ya ce magafir kuma a ni ba magafir ba ne zuma ce na sha a ɗakin zainab a to ina ganin ko zuman nan mai haɗi ce ya ce to yanzu abin da za a yi ke kaɗai na gaya wannan kakki gaya kowa na daina sha kuka na ka ci gaba da wata hirar annabi yana fita kawai sai sai ta shigo ɗakin ɗayar suna zuwa kin ji ashe in ya shiga zainab a ɗakin ta ashe zuwa yake sha kaza kaza kin ji amma ya ce min ya daina sha mu eh sai aka yi murna sai Allah ta'ala ya saukar da ya ayyuha annabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtagi marbata azwaji to shine sai Allah madaukakin sarki ya bashi labarin cewa sabbin nan da kuka yi da wato matarka an gane ko to ta faɗa an gane ku yawa ta faɗa da haka shi ma so ya ba ta labarin wani wani kuma bai ba ta labarin ba sai ta yi mamaki to shi ne a cikin aya take ta man an ba aka haɗa wa ya baka labarin na faɗa ce na ba ni al'alimul khabir an gane ku to wannan kaɗan ne daga cikin kistoshin da suke nuna cewa suna da ƙarancin riƙe magana akan samu wasu daga ciki ka faɗa har duniya ta naɗe ba mai ji amma dai galibi suna da wannan sifar ko suna da wannan ɗabi'a ta rashin iya rike sirri to shi sa ake ta jaddada musu cewa aure sirri ne faɗar sirrin kuma a waje cin amana ne iyaki wa qillatin shukur wa kasarati shakwa ki kiyayi karancin godiya ga miji kar ki zama mace ce wadda ba ta da yawan gode wa mijinta ki zama mace ce mai yawan godiya abincin nan in an kawo shi ki gode kin cikin sha kin ƙoshi ki gode kin sanya sutura ki gode kin je asibiti an rubuto magani ya siya ki gode da ki zama mace mai yawan godiya ga mijinki yawanci mata suna da belief din ta wajibin sa ne dama dan ya ciyar da ni mai a ciki eh haka ne amma Allah madaukakin sarki yana son godiya ya ce la in shakartum la azidannakum na in shaka Allah ma yana son godiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man la yashkuru man la yashkuru nas la yashkuru Allah wanda baya gode wa mutane akan alheran da suke masa to ba zai gode wa Allah shi yasa wata mata da aka ban labari ya ce wai wannan ita ma amma irin kabila ce wanda ake ta duk da cewa kai ma kabila ne amma wai dan ku gane na ce muku kabila an gane ko yawa eh an ce kullum in suka suka ci abinci sai ta tattaro yaran sai su zo su durƙusa a gaban mijin sai su ce thank you sa ya ka so ko da kai ba a cewa thank you sa ne su suna ganin duk abin da yake in kaga an ce an gode to kamar kayi wani abu ne na daban ko na mustahabi ko na kyautatawa shine za a ce an gode amma wai dan kayi wani abu wanda ake ganin dama nan ne a yi to mata suna da tunanin kamar ba wai sai an yi godiya ba wanda kuma kuskure ko da yake wajibinsa ne ko da yake dole ne ya ci da ke ya sha da ke ya tufatar da ke ya ilmantar da ke ya kula da lafiyarki gwargwadon ikonsa a matsayinsa na wanda ya auro ki kuma shine mijinki wajibi ne amma duk sun da ya irin waɗannan ɗin ke ma ai yana cikin nagarta ki ce kin gode kuma kamar yadda za mu karanta ba godiya da bakin mun gode ba ko na gode kawai ba ana nufin mujarradu shukur bil lisan ba an gane ko to shi ne malam yake cewa ki zamto kar ki zama mace mai karancin godiya wa kafarci shakawa da yawan korafi kuma kar ki zama mace mai yawan korafi kar ki zama mace mai yawan mita an gane ku kar ki zama mace mai yawan mita abi hayatak ki haskaka rayuwarki bi shumu'il qana'a da kyandirin wadatar zuci shimu wato kyandir ne amma wanda yake da amshi za gan shi kamar kyandir haka ake kuna shi da yan wuta tana ce amma kuma yana ba da ƙanshi shi ake kira shimu ya ce ki haskaka rayuwar aurenki da wannan kamsasasshen turare na wadatar zuci ƙana'a haƙuri da ɗan abin da kika samu wa iyaki wa ƙillatil hamdi a hirɗinki da ƙarancin godiya ga mijinki kina ganin kamar bai yi kokari ba bai yi bajinta ba dan guda abu kaza ya kamata ya kawo bai kawo ba daga godiya mai zaki a'a wa kasaratu shakwa ga kuma yawan mita karki zama haka su'ilti eh, wato su'ilat wa idza su'ilti an hali zawjik idan an tambaye ki game da halin mijinki fala tubdil asa wal hasara kar ki bayyanar da takaici ko kuma da na sani ko tabewa ko da akwai rashin jin daɗi yaya rayuwarki da mijinki ki ce alhamdulillah ba kwa shiri ba kwa magana a wannan ki ce wa an yi wajen ku saci biyu ko kula shi ba nan a'a ba ba wannan ko kuma ai ya kaurace mana ko kuma ai yanzu mu da mu da bola duk daya ai kaza kaza ka a'a ba ba ko da da wannan matsalolin to karki bayyanar da abin da za a ce a sha karki bayyanar da al'asa takaici da bakin ciki wal hasara karki bayyanar da ainihin wato alhasara kaico da kuma taɓewa ko hasara alan nabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce la yanzuru Allah ba zai kalli ila mar'atin matar da la tashkuru li zawjiha ba ta gode wa mijinta ba kallo irin na rahama ranar tashin alkiyama Allah ba zai yi wa matar da ba ta gode wa mijinta ba in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ki ji da kunnanki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce Allah ba zai kalli duk matar da ba ta iya buɗe baki ta gode wa mijinta ba ba ta iya gode wa mijinta a aikace ba wahiya la tastaghni anhu kuma ba za ta iya wadatuwa ga barinsa ba ba za ta iya rayuwa babu shi ba kuma babu godiya ana samun irin wannan zai kawo abinci zai kawo sutura duk abubuwa yana kawowa ba godiya kuma dai bata isa ta ci da kanta ba shi ke ci da ita bata isa ta tufatar da kanta ba shi ke mata tufafi bata isa ta biya wa kanta bukata ta aure ba dole shi ke biya mata la tastagni anhu ba za ta iya rayuwa babu shi ba sannan kuma ba za ta iya gode masa ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ba zai kalli matar da ba ta iya gode wa mijinta ba kuma wallahi akwai abubuwan da yawa da ya kamata gode amma ba godiya ba na gode ita ma godiyar sai an yi wani an fakka mata kamar dole aka yi mata ko kuma can ciki ba haka ba wai godiyar ko da da karfi ta faɗa cewa ta gode ba wai da iya harshe ake nufi ba kar ta zamanto tana gode masa da harshe thumma tu'zihi bi masawi'il af'al sannan kuma tana cutar da shi da miyagun ayyukanta wal akhlaq gashi a baki ana mun gode amma tana cutar da shi da miyagun ɗabi'unta tana cutar da shi da miyagun halayenta bal ba haka ake nufi ba ashkuru abinda ake nufi da godiya a nan attanawu alai ta dinga yabansa bil lisan da harshe wal af'al ta dinga yabansa a aikace min izhari surur na nuna farin cikinta warraha da samun hutu da kwanciyar hankalinta bil hayati fi kalfi a rayuwarta tare da shi wal qiyami ala umurihi da kuma tsayawa tsayawar daka wajen gudanar da al'amuransa wa umuri waladihi da al'amuran ƴaƴansa wa khidmatihi da ya masa hidima wa adami takhalli anhu kar ta zama tana watsi da shi fi mihanihi a lokacin da ya shiga jarabawa wai yana cikin mace mai godiya ga mijinta shine da yana da mutum ne mai hali mai wadata sai Allah ya kawo jarabawa abin duk da ta saba masa na kyautatawa ba abin da ta fasa da sai kawo katan ɗin abu kaza da sai kawo buhun kaza ya dire yanzu kuma ina sai dai kawo kwaya ɗaya ko ya auno gwangwani kaza wannan bai sa ta canza ba tana nan tsaye lokacin da ya shiga jarabawa tana tare da shi a wannan yanayi da kuma rashin bibiyar tuɓa-tuɓansa wannan biyu yana daga cikin fi godiya ga miji kar ta zama mai bibiyar kurakuransa ta gano sai ta gane kuskurensa sai ta gano laifinsa wa tarkil isa'ati ilaihi fi bawaqini khilalihi wa qusuri ko khalalihi wa qusuri kuma kad ta zama wato ta zamanto mai barin munana masa a irin ɗabi'unsa waɗanda suke na wanda ba ta jin daɗi ko kuma a inda yake da gazawa wa'annan duk yana daga cikin abin da ake nufi da ashukur da haka annabi da ya ce Allah ba zai kalli matar da ba ta gode wa mijinta ba to abin da hadisi yake nufi shine ba godiya da harshe kawai ba Allah ba zai kalli matar da ba ta godiya ga mijinta da harshe da kuma a aikace ba wajen bayyanar da farin cikin ta tare da shi wajen kaza duk wa'annan abubuwan da muka lissafa wannan su ake nufi da ashuku ba kawai mun gode mun gode mun gode ba wannan ɗaya ne daga cikin godiya amma akwai sauran abubuwa rashin ɓata masa rashin murana masa bin umarninsa abin da yace baya so a bari abin da yake so a yi duk wannan yana daga cikin godiya ga miji annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda bata iya godiya ga miji ba Allah ba zai kalle ta ba ranar tashin alkiyama wannan hadithin hadisi ne wanda yake abu abdullahi al-hakim al-saburi ya rawaito shi a mujalladi na biyu hadisi na 190 ka kuma duba as-silsila sahiha hadisi na 289 aka ka duba sunanin kubra na imam an-nasa'i wato shafi na hadisi na 900 935 ka kuma duba a tabarani shi ma ya kawo shi a mujalladi na goma sha uku shafi na ɗari uku da sittin da takwas hadithi na dubu goma sha hudu da ɗari da ɗari da tamanin da hudu wannan duk sun rawaito wannan hadithin na la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni an wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce innal fusaqa hum ahlun nar lalle fasikai sune yan wuta qalu ya rasulullah sabai suka ce ya ma'aikin Allah wa manil fusaq su waye fasikai qalan nisa'u yace mata mana su waye masu kangare wa biyayya shin al fusaq qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah alasna ya rubuta alaisa alasna ne alasna ummahatuna ya ma'aikin Allah mata baka ce fa matan nan ba su ne iyayenmu ba wa banatuna ba su ne 'ya'yanmu ba wa akhawatuna su ne fa ‘yan uwanmu ya ma'aikin Allah ƙala bala ya ce haka ne, walakin na hunna sai dai su mata ɗabi'a su iza uɗi na lam yashkurna in an ba su ba sa godewa, wa iza tuli na lam yasbirna in an jarabce su ba su haƙuri. To duk macen da take da sufar in akwai wadata ga mijinta ba ta san in ya ba ta ta gode ba, in ya shiga jarabawa ba ta san ta yi haƙuri ba, wannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace innal fusaqa hum ahlun nar matar da kana shiga jarabawar rayuwa to ta tayar da ƙayar baya ta tayar da tashin hankali ta fara gaggaya maka maganganu da rashin kunya ta fara neman lalle sai kun rabu da ita amma lokacin da kana ludayenka na kan dawo lokacin malam kamar ta faɗi ta maka sujada to wannan matan da suka zamto idan an ba su ba su godewa in an jarabce su ba su da haƙuri akan jarabawar da aka yi musu to wannan su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innal fusaqa hum ahadun nar Allah kiyaye hadithin Abu Abdullah al-Hakim al-Saburi a mujalladi na biyu shafi na 190 haka ka duba wani hadithin sahihi ne ala sharti muslim wa wafaqahu az-zahabi sahahu al-albani fi sahiha al-shaykh Nasiruddin al-Albani ya inganta wannan hadithin a cikin silsila as-sahiha hadithi na 358 wa inda ma dhahaba khalilullah Ibrahim alaihi salam a yayin da annabi Ibrahim badaɗin Allah alaihi salam ya tafi ila makka ta zuwa garin makka yanzu ila banihi don ya kai wa ɗansa ziyara Ismail alaihi salam ya ga halin da ɗansa yake ciki domin tun lokacin da aka ce an ce tun sanda ya bar shi da mahaifiyarsa Hajar din nan an gane ko ya bar su tun garin makka ba kowa bai sake waiwayar su ba da aka bayan tsawon lokaci sai annabi Ibrahim ya ce bari ya sake komawa garin makka don ya ga ɗansa annabi Ismail wa ya tafaqqadu ahwalahu dan ya je ya bibi halin da yake ciki fa dan ya ji Ismail sai dai annabi Ibrahim da ya je bai tarar da annabi Ismail ba a gidansa fa sa'ala imra'atahu an sai annabi Ibrahim ya tambayi matar ɗansa Ismail alaihi salam game da rayuwarsu da annabi Ismail sai ya tambaye ta game da Ismail alaihi salam faƙalar sai ta ce kharaja ya tage lana sai ta ce ya fita neman mana abinci sun masa'alaha an aishihim ya ɗan ja ta da hira ka sai ke tambayar ta game da rayuwarsu yaya rayuwar take wa hay'atihim da yanayin da suke ciki faƙalat wannan mace kawai sai ta kwashe duk sirrin gidan sai ta gaya annabi ibrahim tashko su al'aish ta fara masa ƙorafin mawuyacin hali da mummunan rayuwa da suke ciki suna cikin wahala rayuwar ta yi kaza ai ba ma a iya samun abinci kullum kaza kaza duk ta dinga faɗa na hannu da sharrin ta ce ai muna cikin mugun hali muna cikin mummunan hali na hannu fedikin muna cikin kunci wa shiddatin da wahala fa qala laha annabi ibrahim da ya tashi tafiya sai ya ce mata iza jaa zawjuki idan mijinki ya dawo faqra'i alaihi salam ki ce ina gaishe shi wa kuli lahu ki ce masa yugayyiru atbata babihi ki ce na ce ya canza kofar gidansa wato wannan inkiya ce da yare irin na annabawa ya ce yana annabi ibrahim annabi isma'il ya dawo ki ce na ce masa ya canza wannan kofar gidan falamma ja isma'il da annabi isma'il ya zo ya dawo a hassa bishayin sai ya fahimci wani abu kasan annabawa yana zuwa kawai sai ya fahimci wani abu ya faru faƙala sai ce hal ja akun min ahadin wani ya zo gidan nan ko akwai wanda ya zo gidan nan ƙalan sai ta ce na'am ta ce i wa qassat alaihi ma hadafa ta ba shi labarin duk abin da ya faru ta fara gaya masa ja ana shaykhun shaykhun kaza wa kaza ta ce wani dattijo ya zo mana mai kama kaza da kaza fasa'alna anka ya tambaye ni game da kai fa akhbartu na ba shi labari na ce masa ka fita wa sa'alani kaifa aishuna ya tambaye ni ya muke rayuwa fa akhbartu gaskiya ina ga ma gaskiya muna cikin mawuyacin hali mun ya ga masa cewa muna cikin fatara da talauci da wahala fa akhbartuhu anna fi juhud wa shidda na ga masa muna cikin fatara muna cikin tsanani qala annabi Ismail ya ce fa hal awsaki bi shay'in shin ko yayi miki wasiya yayi miki wani umarni ne qalat sai ta ce na'am tace kware ku amarani an aqra alayka salam ya umarce ni yace in gaishe ka wa yaqulu kuma ya yana yace gayyir atabata babika ka canza kofar gidanka faqal annabi Ismail sai ce baka abi wannan tsohon da kika faɗa ko dattijon da kika bani labarinsa mahaifina ne wa qad amarani an ufariqaki wannan sakon da ya baki sakon yana kunshe da bayanin in sake ki babana ya ce in tsarabu da ke ke ba matar rufin asiri ba ce daga zuwansa a matsayinsa na bako hakkin tona masa sirrin da muke ciki halin da muke ciki babana ya ce in rabu da ki ثم تزوج إسماعيل عليه السلام من امرأة أخرى bayan ya saki waccan matar sai annabi Isma'il ya sake auren wata mata falabitha anhum Ibrahim alaihi salam ma sha Allah annabi Ibrahim ya sake dadewa bai zo ba gurgurdan yanda Allah ta'ala ya so thumma atahum ba'du sai kuma ya sake dawowa falam yajid ibnahu falam yajid ibnahu falam yajid ibnahu a wannan karan ma bai tarar da ɗansa annabi Isma'il ba fa dakhala ala imra'ati ya shiga wajen matar ɗansa فسألها عنه يتنبيت جمد إسماعيل عليه السلام فقالت تتي خرج يبتغي لنا تتي يا فتي نيمو من أبنتي قال sai annabi ibrahim ya ce kai fa an tunto ya kuke wasu alaha na aishi ya tambaye ta game da rayuwarsu wa hay'atihim da yanayin da suke ciki fa qalat kaji ba bambancin mace mai rufin asiri da mai tona asiri sai ta ce nahanu bi khairin wa sa'atin ai muna cikin alherin Allah muna cikin wadata wa afnat alallahi ta yabo ga Allah madaukakin sarki ta alhamdulillah rayuwar da muke ciki muna cikin kwanciyar hankali muna cikin alherin Allah fa qala annabi Ibrahim yace da ita ma ba'a muku to menene abincin ku wani abinci kuke ci qalat Allah tace nama muke ci qala fa ma sharabukum to menene abin shan ku qalat alma tace ruwa zamu tunda yana dan farauta ne annabi Isma'il sayyad ne dan farauta ne zai je farauto zoman daji ya farauto barewa ya farauto kaza za a zo a ɗebi iya wanda za a ci ragowar a siyar da aka abincin mu ainihin nama ne in mun ci mu sha ruwa qala annabi ibrahim ya ce allahumma barik lahum fil lahmi wal ma Allah ya yi musu albarka ya sa musu albarka a cikin naman nan da ruwa walam yakul lahum yawma idin habbun a wannan lokacin ba shinkafa ba gero ba dawa ba alkawa ba acca ba iguro ba duk wayannan babu su kawai nama zaka cika yani an ka sha ruwa an fahimta da haka manzo annabi Ibrahim alaihi salam musu addu'a ce Allah ya sa musu albarka a cikin naman da ruwan wannan kaga yana dauke da fikiyo da yawa daga ciki yana dauke da cewa ashe ka aurar da danka ko danka ya aure yana da kyau ka dan dinga kai ziyara ka ji halin rayuwar da suke ciki nan da nan da gyara inda iyaye suna yi iyaye na dadi suna yi musamman yaya mata an aurar da su da ga ana dan bibiya an dan za ga da iyaye na da durran juma'a ƴaƴansa duk da ya aurar zai bibiye su a ba bane shigo ciki a ba ba sai an shigo ba a nan zaure zai zauna a dan gaggaisa da shi bara ka ruwa ba ruwa ban sha ba kawai zuwa nan ki yi wa auren ki biyayya ki bi mijinki ki bi mijinki ya jaddada mata ya mata nasiha ba na son in ji kaza kaza kaza Allah ya muku albarka sai tashi ya tafi yasa ɗaya ma ɗaya ɗan tasa ita ma tana can unguwa kaza duk sai abu ya zazzagaya su amma yanzu kawai an tura ta shikenan kamar dama Allah Allah yake yi mata tun turin da ka mutu in aka in aka sallame ta kawai shikenan in kaga an sake bayyana uba musamman uba in ga to matsala ce ta faru wanda kuma da yawa na ga shi sa matsalolin suke faru wanda zaka je wasu matsalolin za ga hatta abin nan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya taɓa zuwa ya ce Hafsa duk abin da ya shafi kuɗi ki dinga tambaya ta su saboda kai ma zaka iya zuwa duk in ka fahimci halayyar da ake ciki da halin mijin kuke ganin ka zaka iya taimakawa sai ka ce kin ga duk abin da kika ba na nan ne ba ko kuma kaza kaza kika ki bugo min waya dan yanzu zamanta a gidan auren lafiya wallahi kai ma zaman lafiyar kai to kaga shi annabi ibrahim ba ma mace ya aure ba a ɗansa ne annabi isma'il amma yana bibiya ya ji yaya rayuwarsu take da sauransu mun ci na biyu to ba kwana a daji to yanzu wannan a yi sauri da kake sa Allah shi ya wata mala ثم قال إذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام sai ya ce idan mijinki ya dawo ki ce ina gaishe shi wa murihi an yuthbit an yuthabbita atbata babu ki kuma ce ina umartarsa wato ya tabbatar da wannan kofar gidan nasa falamma jaa isma'ilu alaihi salam da annabi isma'il alaihi salam ya dawo qala sai ce hal atakum min ahadin na fahimci kamar an yi bako shin wani ya zo gidan nan qalat sai tace na'am atana shaykhun hasanun hay'a kaji ko kaji bambancin wannan da wancan ce wani dattijo mai kyakkyawan yanayi mai kyakkyawar kama mai natsuwa ya zo mana wa afnat alaihi sai ta yabi mahaifin annabi isma'il fa sa'ala ni auka kuma ya tambaye ni kana ina fa akhbartuhu na bashi labari cewa ka fita fa sa'ala ni kaifa aishuna ya ce yaya rayuwar mu fa akhbartuhu anna bi khairin gaskiya ban ga masa wata matsala ba na ce muna cikin alheri qala fa awsaki bi shay ya yi miki wasiyar wani abu qala tace na'am eh ya yi min wasiya huwa ya qara'u alayka salam ya ce in gaishe ka wa ya amuruka an tuthabbita atabata babika kuma ya umarce ka ya ce yana umarta ka da a sake rike kofar gidan nan naka qala sai ce zaka abi yace wannan ai mahaifina ne wa antil ataba kuma ke ce kofar amara ni an umsi kaki ya umarce ni ya ce in ƙara rike ki sosai matar rufin asiri ce abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah ya gafarta mana Allah maɗaukakin sarki ya azurta mu da iyalai na rufin asiri Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zama lafiya abin da muka karanta ya zama daidai Allah ba mu nada kuskuren da muka yi ko tuntuɓar harshe Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk